الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي ننتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع istisna'i yana ɗauka abubuwa guda uku wanda duk mai son ya fahimta sai ya san su tun farko akwai mustasna akwai mustasna minhu akwai adatu istisna'i misali za mu bayar ka ce ja'an nasu illa zaidan ma'anar wannan mutane gaba daya sun zo banda zaidu annasu din shine mustasna minhu zaidan din shine mustasna illa din shine adatu harafin da kai amfani da shi ka cire zaidu cikin wayanda suka zo ya zamo shi din bai zo ba to saboda haka a lokacin da ka ga istisna'i bai kawo harfin nafi ba ana ce mishi mujib misali ja'an nasu illa zaidan ba a kawo harfin nafi ba da abin da ya kama da shi in aka kawo harfin nafi aka ce ma ja'an nasu ma ja'an nasu illa zaidan wannan shi kuma ana kiran shi gairu mujib kenan muna da mujib wanda ba hurufun nafi muna da ghairu mujib wanda akwai hurufun na hurufun nafi sannan kuma akwai tam akwai ghairu tam tam din shine wanda aka faɗi komai aka an faɗi mustasna minu an faɗi mustasna an faɗi kuma ada adatu istisna'i dama shi ba zai yiwu ai istisna'i babu mustasna babu adatu ba baya yiwuwa amma mustasna minhu wani lokaci akan cire shi a lokacin da aka cire mustasna minhu shine ake cewa ake cewa ghairu tam ko a ce naqis to saboda haka wayannan duka za su zo muku a cikin misalai kuma kowanne hukuncinsa daban to shi na farkon yace mastasnatil lama tamamin yantasib yana magana akan mas'ala ta farko idan ka ce ja'an nasu illa zaidan to wannan zaidan din dole ne ka yi mishi nasaba za ka yi mishi nasaba illa zaidan saboda me baka kawo harfin nafi ba kalamun ne mamujib wanda yake cikakke abu biyu ne ya faɗo mujib ne kuma tam ne cikakke wajibi ne kai nasaba ja'an nasu illa zaidan wa ba da nafiyin auka nafiyin nuntaki itba'u mattasala yace idan kuma ya zo bayan nafi harfin nafi auka nafiyin ko wani abu wanda yake yayi kama da harfin nafi shine harfin nahayi ko harfu istifhami untuki ba itiba'u matasala an, an fi zaben a yi itiba'i shine a mayar da abin da ya zo a bayan illadin ya zamanto badali ya zamanto badali inda ya zamanto mutasil ne wansib man kafa'a wanda kuma ya ci mun katsi ne ba mutasil ba ne shi kai mishi nasaba a nan misali idan aka ce alistisnawul mutasil shine ana nufin mustasna da mustasna minu da muka yi magana a kai jinsin su ɗaya ne misali idan ka ce ma kaman nasu illa zaidan zaidu din shi ma mutum ne sai aka cire cikin mutane waɗanda suka zo aka ce shi bai zo ba amma idan ka zo ka ce ja'an nasu illa kalban to shi kare baya cikin jinsin mutane kamar yan farauta ne suka zo karensu ko karnukansu ba su zo ba to ja'an nasu illa zaidan kuma ja'an nasu ma ja'an nasu illa zaidan dinnan to shi wannan muttasil ne ma ja'an nasu illa kalban ko illa himaran wannan kuma munkafi ne to saboda haka in muttasil ne za ka yi mishi itba shi ne kamar yadda shi badal in yi kamar yadda shi badal kuma zai iya samun kowanne irin wasali misali za ka ce ma ja'an nasu illa zaidun ma ra'aitun nasa illa zaidan ma marartu bin nasi illa zaidin ya zama badal ka lura lokacin da ka ce illa zaidan din wannan nasaba din na badaliya ne ba nasaba ba ne na istisna'i amma a lokacin da ya zamanto istisna'in ya zamanto munkafi ne to kai masa nasaba kai tsaye kawai shi ne ya fi misali za ka ce ja'an nasu illa kalban o ma ja'an nasu illa kalban ma ra'aitun nasa illa kalban ma marartu bin nasi illa kalban shi ma kasancewa mun kafi ne jinsin kare da jinsin mutane daban-daban ne to anan kenan ya baka hukunci guda uku kenan na farko shine ja'an nasu illa zaidan wanda wannan zaka mishi nasaba ne a kai tsaye zahirinsa kuma na maganan malaman nahu a wannan lokaci tun da ba harfin nafi ko abin da ya kama da nafi to ko da mun kafi ne za ka ce ja'an nasu illa zaidan ko ja'an nasu illa himaran a nan istisna'i ne kai tsaye amma harfin nafi ko abin da ya kama da nafi idan suka shigo shine za a rabe tsakanin muttasil a yi itiba'u ma'ana badal da kuma tsakanin munkatsi a yi mishi nasaba da istisna'i misali ka nafiyin din misali ka ce ma ja'an nasu ma ja'an nasu illa zaidan haka ce hal ja'an nasu illa zaidan hal istifami لا تدرب الناس إلا زيدا لا تدرب الناس wannan la kuma ya zamanto nahayi ne duka hukuncin su daya ko nafyu ko nahayu ko istifhami wa an tamimin fihi ibdalun waqa yace agun banu tamim su ibdalin ne suke yi suke yi kai tsaye za su ibdali ne ko da ma mun ne ko da mun kafi ne suna ibdalinsa ya zo a cikin ƙur'ani ma fa'aluhu illa kalilun minhum illa kalilun minhum ya zo kirata abu ibnu amir nishami ma fa'aluhu illa kalilan minhum bisa ɗaya irabi din wa ghairu nasbin wa ghairu nasbi sabiqin fi nafi kat ya'ti walakin nasbahu tar'in warad ya ce wani nasaban abin da ya rigaya yana nufin yana nufin mustasna wanda ya rigaya fin nafi a matsalar da muka karanta da ya gabata a matsala ta ma ja'an nasu illa zaidun ma ja'an nasu illa himaran ko illa kalban ya ce wani nasaba din yana nufin itba badaliya kenan ya zamo badal a lokacin da mustasna din ya gabata yace kada ya ati yana zuwa walakin nasban huktar amma nasabansa din ka zabe shi in warat in ya zo misali ba dole ba ne ka kawo mustasna minu gabanin ka kawo mustasna za ka iya kawo mustasna tukunan ka kawo mustasna minu to a lokacin ka yi amfani da harfin nafi a matsalar da ta gabata ko harful istifham ko harful nahyi to sai ka gabatar da mustasna akan mustasna minhu to shine yace wani nasaba yana zuwa shine badaliya kamar yadda shi badal misali zaka ce zaka ce ma daraba ma daraba illa zaidan amrun asalinsa ma daraba amrun illa zaidan ma daraba amrun illa zaidan zai amru bai daki kowa ba sai zaidu sai ka ce ma daraba illa zaidan amrun to a nan a badal shine ya fi a nan za ka iya yin kawo badal za ka ce ma daraba ما ضرب إلا زيد إلا زيد أمر sai ka mai da shi badal shi ne wa gairu na din ka lura in ka mai da shi badal din fa zai iya zamo marfu'i zai iya zamo mansubi zai iya zamanto majruri shi sa da yawa a wannan baitin wasu na rikicewa ya ce wa gairu nasibin nan kuma a misalai a kawo nasaba din misali ya ce ma ra'aitu ma ra'aitu ahadan ma ra'aitu illa zaidan ahadan kaga nan ya zama ya samu nasaba to anan illa zaidan din nan badal ne na ahadan din zaka ce ma ما ضرب ما ضرب إلا زيدا أمر ما ضرب إلا زيد أمر أنا زيد دم بدلني ما ما مررت ما مررت إلا بزي إلا زيد بأحد أنا إلا زيد دم بدلني ya ce asalinsa mamarar bi a hadin illa zaidin to saboda haka ka lura sosai a nan wa gairu nasibi sabikin din yana nufin badal ne badaliya hitba ne hitba shi ne yake nufi yana nufin mustasna in ya riga mustasna minhu to badal yana zuwa amma ka zaɓi nasaba ka zaɓi nasaba a lokacin da ya zo wa in yufarrak sabiqun illa lima ba'adu yakun kama lawilla udima akwai al-mustasna al-mufarraq ko al-istisna al-mufarraq aka ce al-istisna al-mufarraq shine wanda aka cire aka cire mustasna minhu to idan ka cire mustasna minhu misali ma jaa ma jaa ahadun ma jaa ahadun illa zaidan sai ka cire ahadun din shine wa in yufarraq sabiqun illa din abin da ya riga illa din shine ahadun din ko ma ja ma ja alqawmu illa zaidan to wannan alqawmu din ko ahadun din in ka cire to ka cire wani abu wanda ya riga illa zuwa in ka cire shi kuma ya ce shi wancan ja'a din to sai a ɗauko shi ya zo ya yi aiki kan abin da ya zo a bayan illa ɗin misalin ka ce ma ja a ahadun illa zaidun sai ka cire ahadun ɗin to ja'a ɗin zai zo ya yi aiki a kan zaidun zai zamanto ma ja'a illa zaidun ne shi yasa ya ce ya kun kama lawin la'udima zai zo ya kasance kamar ma illa ɗin babu ita gaba ɗaya ma ja ahadun illa illa zaidun in ka cire ahadun ɗin zai zamanto ma ja illa zaidun sannan kuma zai zamo kamar ma da illa ɗin babu kaman ka ce ja'a zaidun ne idan ka ce ma ja'a illa zaidun ka cire ma da illa kamar ka ce ja'a zaidun ne kawai to wannan ana kiran shi al-istisna'ul mufarraq ma'ana an cire mustasna minhu to ka lura anan sabiqun din yana nufin mustasna minhu ne kamar ahadun a misalin da muka bayar ma ja ahadun illa zaidun ko alkawun a misalin da za mu bayar ma ja alkawun illa zaidun to shi ne sabiqun din abin da ya sa ya ce lima ba'adu din a lokacin da aka cire sabiqun din mustasna minhu to fi'ilin kuma zai zo ya yi aiki kan ismin da ya zo bayan illa ya zamanto ma ja'a illa zaidun kawai a lokacin da kuma filin ya zo ya yi aiki a kan isimin da ya zo a bayan illa to ma da illa din kaman babu su ne saboda idan ka ce ma ja'a illa zaidun kamar ka ce ja'a zaidun ne wannan shine alis na mufarrak hakanan a mansubinsa da majururinsa ma ra'aitu illa zaidan kaman ka ce ra'aitu zaidan ne ma marartu illa bi zaidin kaman ka ce marartu bi zaidin ne wa alga illa za ta taukidin kala tamrur bihim illa alfata illa ala ya ce ka yi watsi da illa da ta zo maka da taukidi ma'ana ba ta zo ne don ta yi istisna'i ba ta zo saboda taukidi karfafa jumlar ne kawai misalin salata bihim illa alfata wannan illa na farko din alfata alfata din mustasna ne mustasna ne wanda mahallinsa shine jarra a lokacin da ka mayar da shi badal saboda bihim din majururi ne amma illa alfata illa na biyun nan na ta'akidi ne baya aiki kaman ka ce la tamrur bihim illa alfatal ala ne alfatal ala din shine ibnul ala abu amrin ala a ɗaya daga cikin alkurra sab'a wanda hujja ne a lugha hujja ne a qira'a radiyallahu ta'ala anhu har yake cewa da na san wani ya fi ni iya larabci ya fi ni iya ƙur'ani ko a ina yake da na na na niki gari na ɗau guzuri na je na same shi ta zamaninsa ba irin zakaf malaman ruga malaman kira sun yi ittifaki a kansa shi yasa da yawa suke zaben kira'a ta abu amrin basri riwaya ta duri da kuma riwaya ta susi wa in tukarrir wa in tukarrir la li tawkidin fama تفريغ التأثير بالعامل دا في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني yace wayan tukarrir la idan ka maimaita ladin wayan tukarrir la li taukidin ko wayan tukarrar la li taukidin idan aka maimaita la amma ba don taukidi ba saboda haka yana da hali biyu wancan da muka yi magana don taukidi to idan kuma an maimaice ta ɗin ba don taukidi ba ne ba sai ya ce to fa ma tafrigi ni ta'zira bil amili da fi wahidin mimma bi illastusni idan istisna'i din mufarrak ne wanda muka yi magana a baya to ka kyale tasirin amili tasirin amilin wannan illa din fi wahidin mimma bi illastu suni cikin ɗaya daga cikin abubuwan da da illa aka yi istisna'insa walaisa an nasu bi siwahu muhuni sannan walaisa muhuni an nasibi siwahu amma ba zai wadatu da nasaban waninsa ba ma'ana a ɗauki ɗaya daga cikin illa ɗin da aka maimaita a mata aiki sannan a a yi watsi da aikinta sannan sauran a bar su su yi aikinsu misali idan ka ce ma kama illa zaidun illa amran daga ce ma kama illa zaidun to na farkon na farkon shi ne aka aka bashi yadda yake ya zama ba shi da tasiri kamar ka ce ma kama illa zaidun ne ma kama illa zaidun ne to illa khalidan na biyun kuma aka bashi nasaba haka nan inda zai zama uku ko zai zama hudu ko zai zama biyar ɗayan idan kai ilga'in aikinsa shi yake nufi da fama ta firigini ta'athira bil amili da ai da'i ta'athira bil amili fi wahidin mimma bi illasa su ne ka kyale tasirin amilin a ɗaya daga cikin mustasanayatin da aka yi da illadin yana nufin sauran kuma fa sauran fa sai ka yi musu nasaba to wannan mafhumi shine ya fito da shi ya ce wa laisa annasu bisiwahu mugni misali idan muka ce ma kama illa zaidun matsalar mu ta baya ne wanda muka sani kama lawilla wudima kaman ma da illan kawai babu su ne in muka ce ma kama illa zaidun kamar mun ce kama zaidun ne to amma ba mu tsaya ba da muka ce ma kama illa zaidun sai muka ce illa khalidan to sai mu mishi nasaba watsi da tasirin amilin kawai zai tsaya akan na farko din illa zaidun inda za mu kara ma za mu ce illa amran illa bakran sai mu yi ta tafiya da nasaba ɗaya ne za mu mishi wannan tafrigi za mu mai da shi al-istisnawul mufarraq din sauran kuma sai mu yi musu nasaba wa duna tafridin ma at-taqaddumi nasbal jami'i hukum bihi waltazimi can ya ce fa ma tafrigi tafrig istisnai ne wanda yake mufarraq mufarraq to a nan kuma ya ce idan istisnayin ba mufarrak ba ne kuma ba bai zamanto mufarrak ba amma ba na mufarrak mun bayyana wanda aka cire mustasna minu to a nan ba a cire mustasna minu ba balle ya zamanto mufarrak illa iyaka an kawo mustasna din ne da farko aka kai mustasna min wancan karshe to wannan gaba ɗaya za ka musu nasaba ne misali za ka ce ma kama illa zaidan illa amran illa bakran ahadun asalinsa ma kama ahadun illa zaidan illa amran illa bakran to shi ahadun ɗin sai ka kai can karshe da gaba ɗaya za ka musu nasaba kuma ce waltazimi ka lazamci ko ka wajabta yi wa dukansu nasaba din a nan abu biyu ne istisnayin ba mufarrak ba ne sannan abu na biyu shi ne mustasna din an gabatar da shi ne ma'atakaddumi din gabatar da mustasna din yana nufin jirkintar da kai mustasna min wucan ƙarshe ma ja'a illa zaidan illa amran illa bakaran alƙaumu ko ma ja'a illa zaidan illa amran illa bakaran ahadun ahadun din shine mustasna min wanda aka kai hitan ƙarshe hukuncin wannan gaba ɗaya za musu nasaba wan sibli ta akhirin waje bi wahidin منها كما لو كان دون زايد نما دون تفريق دني ba mufarrak ba ne amma bambancin sa da hukuncin baitin da ya gabata to shi a nan mustasna din an kawo shi karshe a bisa yadda aka sani to shi ne ya ce idan mustasna din an kawo shi karshe yadda aka sani ya ce kai masa nasaba waje bi wahidin mina ka kawo ɗaya daga cikin cikinsu kama lauka na duna zaidi kaman babu wani sai shi babu wani kari sai shi kadai shi ne ya kawo ma misali kalam ya fu illa mru'un illa ali wa hukumu hafil kasri hukumun awwali a wannan lokaci in ka ce lam ya fu illamru'un to za ka kawo guda ɗaya ka bar shi da ruwansa sai ka ce illa ali asalinsa illa aliyan ne ya tsaya ne da sukuni a bisa lugha ta rabi'a kamar misali ka ce ma kama ma kama ahadun ma kama ma kama ahadun illa zaidun illa amran illa zaidun da ruwa shine ka kawo ɗaya daga ciki in ka kawo ɗaya daga ciki sai ka ba shi hukunci na istisna'i mufarrak sauran kuma sai ka yi mishi nasaba shine ma kama ahadun illa zaidun illa amran shine lam yafu illa mru'un illa aliyan kenan wa hukumu hafil qasdi hukum al-awwal yace a duk lokacin da mustasnaya suka zo da yawa a nan magana ne muhimmi ya gaya maka duka waɗannan mustasnaya ɗin hukuncinsu yana hukunci na farkon ne hukunci na farkon misali ka ce ma kama ahadun ma kama ahadun a wannan misali illa zaidun illa amran to zaidu da amru din gaba ɗayansu su ma ba su tashi ba ko su ne kawai suka tashi ba wanda ya tashi sai su hukuncinsu duk ɗaya ne haka idan ka ce ma kaman nasu illa zaidan illa amran illa bakran to zaidu da amuru da bakar din dukkan mutane ba su tashi ba sai su suka tashi saboda haka hukuncin mustasna in suka jeru to hukuncin farkon suke da shi gaba ɗaya